الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 107 ko a da takwas ne to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya muna cikin wato suratul wato al-qasas za mu tashi a aya wato ta 29 Allah subhanahu wa ta'ala ce falon ma ƙaba Musa al'ajala lokacin da annabi Musa ya cimma lokaci wanda an kai alkawari. An gane ko? To na al'ajala an kashi bil alif wallam ya zama ma'arifa. Can kuma ce ayyam al'ajalai ne ƙadaitu. To cikin su wanne ne? Shekara takwas ko goma. Wasu sun kace shekara takwas ne, wasu sun kace shekara goma ne. to babu da nasi a yanke takwas na ko goma amma wasu sai suka suna cewa shekara goma ya yi saboda dama ya ce mai takwas in ka yi za a baka ya goma kuma za a baka kauna to kauna ta yi kyau sai annabi musa ya shekara goma shi dai ce mai zai baka ɗaya in ka yi shekara takwas ko kauna ko ya in kuma ka cika goma to wannan kuma daga wajen kana mun gane ko to falan ma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi ya tafi da iyalinsa anasa min janibi turi nara ya tsinkayi daga gefen dutsi wuta qala li ahlihim kuthu yace ma iyalinsa ku zamna to li ahlihi iyalinsa um kuthu ko zaman to li ta'zim girmamawa ne ga iyalinsa tunda mata guda ce gare shi ko kuma um kuthu tare da yaronsa wanda yake tare da su ce cewa da tare da yaronsa babu dalili akwai yaro tare da su an gane ko kuma ko musanna ne sai an ɗauki cewa yan yayi ma musanna mu'amalatul jam' kinan jam'i na farawa ne daga musanna kamar in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma bai ce qalbakuma ba tare da Allah ya ce ma ja'ala Allahu lirjulin min qalbaini fi jawfi yace inni anastu naran ni na tsinkayi wuta la'alli atikum minha bi khabarin alhamdulillah kaseera yahdikum Allah wa yuslimu tana yiwa in zo muku da labari an gane ko to aw jazwatin minan nari la'allakum tasqalun ko ba karan bane ko in zo muku da jazwa in an ce jazwa shine kyankeshin wuta ko garoshi ba sai ku mun fahimta ba yawwa to anan abin da ya kamata mu hankalta imamu asim ya karanta jazwa imamu asim al-kufi da hamza da khalaf sun karanta au juzwa juzwatin minan nar sauran qurra kuma sun karanta jizwa bil kasr ya zan musallasul lughawi muttahidul ma'ana don ma'anar shi duka ɗaya ce ba sani ko mun fahimta ba to anan kuma akwai abin da ya kamata mu hankalta shine cewa cikin suratul abin nan suratul namli da yace sa'atikum min hasa ce mi bi khabarin sai ce au atikum bi shihabin kaga khabar khabar amma jazwa cikin suratul al-qasas shihabin cikin suratu an-naml ana ganewa can cikin kuma qaha sai ce la'alli atikum minha sai ce mi bi qabasin yace au ajidu ala an-nari huda kina ita qaha la'alli atikum minha bi qabasin ba bi khabar ba amma da namli da kasasi bi khabarin shine farko tsaha na biyu bayan an ce qabasin aw ajwalan narhuda ita ko aw atikum bi shihabin a cikin namli au jazwatin cikin suratu al-qasas la'allakum tasfalun don saboda ku ji wuta tasfaluna asalin ta'un din nan ta'un na tasfaluna na daga wato salani yasla ko saliya yasla sai zamanto istalani sai an kama da ta ta'un istala Allah ce falamma ataha lokacin da ya zo mata nudiya ko an kira shi cikin taha falamma ataha nudiya ya Musa cikin namli falamma ataha nudiya an buyi kamar finnari man haulaha to nudiya an kira shi min shati alwadi alaymani shati shine gaba alwadi kogi alaymani na dama na daman shi annabi Musa an gare ko fil buqatil mubaraka a buqa wuri wanda yake almubaraka mai albarka min ash-shajarati na ittanya an ya Musa ga kiran da an kai mishi ya kai Musa inni ana Allahu rabbul alamin ni ne Allah ubangijin talikai wa an alqi asaka ka jefa sandakka falamma ra'aha tahtazzu lokacin da yaga tana girgiza ka annaha jannun ka ce dai kamar karamin maciji ne an gane ko can kuma an ka ce hayya ko baka dan bane sai ga ta zan babban macijiya saboda jikinta na babban macijiya ne amma motsinta na mi na karamin maciji yawwa to can ma cikin namli an ka ce falan mara aha ta hasazzu ka annaha jannun ko walla mudbiran ya juya ya bada baya walam yu'aqib bai waya ba an gane ko ya Musa aqbil wala takhaf can kuma cikin namli ya Musa la takhaf babu aqbil ka fuskanto wala takhaf ka ji tsoro innaka minal amini da kai kana daga cikin amintattu can kuma ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursalu usluk yadaka fi jaybika ka sanya hannunka usluk ba a ce isluk idan harafi na uku zama yana dhamma ita hamzatul wasli da bi ake karanta ta dhamma in kuma harafi na uku yana da kasra ko fatha sai aka karanta ta da kasra ihdinas siratal mustaqim kaga in ka hada da ita dalu shine harafi na uku yana da kasra istaghfir lahum in ka ɗauka harafi na uku shine ta'un in ka haɗa da alhamzatul wasli yana da fatha istaghfir ana karanta ta da fatha illa mun tazo baya gare ta lamu ta'rifi alhamdu arrahmanu arrahim allahu mun gane wannan ko usluki yadaka ka sanya hannunka fi jebika a cikin hamatarka takhruj zaka fitar da shi ba takhruju bane saboda jawabul amri ne usluk takhruj an gane ko za ta fi hannunka zai fito tunda namiji ne a Hausa mace ne yake bacci bai za'a da haske min gairu su'in ba tare da rashin lafiya ba an gane ko suna fassara da kuturta saboda kuturta ita ce abin nan an gane ko ana kiranta albayadun lokaci haske yake na ana nufin kuturta inga jikin mutum ne wadmum ilaika ka taro zuwa gari ka kaga udmum wadmum ilaika jana haka min rahab ka taro hannayenka an gane ko ilai ka zuwa gare ka kenan ko ka taro zuwa gare ka hannayenka minar rahb intabih anan idan muka duba imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madaniyan sannan kuma da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zammi al-basriyani da ibn kathir al-makki sun karanta wato minar rahabe minar rahabe minar rahabe ra'un an yi mata fatha ha'un an yi mata fatha na'am to sannan kuma shi kuma imamu hafs wanda rawi ne na asim al-kufi shi kuma ya karanta minar rahabe an yi ma ra'un fatha an yi ma ha'un sukuni sauran kuma sun karanta wato minar ruhbe sun yi mara'un don ma sun yi ma'a'un su kuji an gane ko yawwa ya kamata mu fahimci wannan wato imamu shu'ba rawi na asim da hamza da kisa'i sun karanta minar ruhbe saboda tsoro to tsoron da yake yi sai an ka ce taro hannun shi saboda zuciya tana yawan buga jiki na makarkata sai shi samu abin da nashi ya dawo to sai Allah ce fa zanika ba a ce fa zanika kenan zani na mutum abu biyu ne waɗannan abubuwa guda biyu burhanani hujja ce guda biyu min rabbika daga ubangijinka ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa mala'ihi na mi da mutanensa dama mun ce cikin qur'ani duk inda ka je ila fir'auna ka ce wa mala'ihi sai cikin suratu annaml ita ita ta'adda fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumi Allah ce to innahum kanu qauman fasiqin sun kasance fasikai kafirai kenan don saboda suna shirka nan fasikanci yana nufin kafirci can cikin suratul naml je ce innahum kanu qauman fasiqin falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin ko ba haka nan bane fi tis ayatin ila fir'auna wa qaumi innahum kanu qauman fasiqin falamma ja'atuhum ayatuna can kuma cikin suratul zukhruf sai ya ce fastakhaffa qaumuhu faqa'u innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna taqamna minhum nan kuma innahum kanu qauman fasiqin qala rabbi inni qataltu minhum nafsan an gane ko to nan ashe kalma ta ar-ruhb ko ar-rahab ko ar-rahb tana nufin tsoro daga nan an ka samu irhab ta'addanci daga tsoro ne terrorism dama tero tana nufin ba da tsoro mun gane ko wa aiddu lahum mustata'atun min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ruwais ya karanta rawina yaqub turhibuna bihi daga rahaba yurhib kuna ba da tsoro mun gane ko to turawa sun kirkiro ta'addanci ne don saboda su take mamaye duniya nouvelle order mondial da ake cewa sabon umarni na duniya wanda turawa suke son su kirkiro neocolonialism an gane ko al-istimar min jadid ko al-istimar al-jadid akwai wani shugaban yan sanda na maka da an kai taro na kan ta'addanci a duniya ya zo lokacin mun tafi karatu amma a na rabitul alim al ali na rabitul alim al islami to sai ke cewa shi ta'addanci in kana son ka gane shi an gane ko rukunnan shi guda uku na fa'un guda uku al-ramma al-fa'atu salasa al-fa'ul al-ula al-fikr tunani sai an gurbata tunanin mutane an samu su kashin mutane nan yana da amfani kuma ladar su samu an ba su kwayoyi sun sha an juya musu hankali da kuɗi kuma an kwaɗaita musu da za a taimaka musu mun gane ko su kafa daula ta musulunci kuma duk mutanen da ba su yarda da su ba kafirai ne kuma jininsu ya halatta fa'un ta biyu alfata a samu saurayi don da ya tsoho shi takare wannan aiki rikon bindiga ma ai aiki na arramma gudu aiki na tuka moto aiki na da sauransu da manya-manyan motoci kurciya tana ci ne fa'un ta uku alarar ma alfurus kuddi sai an samu kuddi an gane ko ya ce waɗannan su to da haka yan ana son a yi maganin ta'addanci a duniya alarar ma a san wa yake ba da kaya da ake ta'addanci makamman da ake kashe mutane su wa yake ba da kuddi da ake bayan ta'adda su turawa suke ba mutanen kudi suke ba su kayan da suke kisan mutane don ba afirka ake yin su ba ku kasashen larabawa ko ba ka fitin da mu galibi ba mai makamai kuma sai su ce wai ta'addanci za a maganin ta'addanci ai ku ne yan ta'addan kuma ku kuma jisar ɗinkin duniya abinci ku ce ku taimaka ma yara da su da mata wa za ku taimaka ma bayan kun kashe su ku kuka ba da abin da aka kashe su Allah shi san muna kuma Allah ya maida wasu bala'in su akan su to ni ko sai ni ƙara fa'un guda fa fasadun da nan sai ɓanna ta yaɗu a bayan ƙasa ƙala rabbi ya amin ƙala rabbi indi qataltu minhum nafsan annabi musa ce allah na kashe musu mutum shi na cikin shu'ara ya ce wa lahum alayya zambun allah akwai lahi ne da ni aikata to shi ne nan kisan da ya yi fa akhafu an yaqtulun ina tsoron su kashe ni an gane ko yawwa imam abin nan ibn kafir al-makki da abu amur ibn al'ala al-basri da ruwais sun karanta fazalika sun yi tashdidin nunu amma wannan bai canza ma'ana fa akhafu an yaqtuluni an gane ko imamu yaqub ya karanta da ya'un sauran sun karanta an yaqtulun sai dai an yi kasra ga nunun saboda an nuna maka akwai ya'un da an ka shafi ina jin tsoron su kashe ni wa akhi harun dan uwana harun huwa afsahu minni lisanan shine yafi harshen shi fito da magana a fili ba yi hini fasaha ba dan saboda ya ce wa halul uku da tabbin lisani annabi Musa ba muskilan balaga ta gare shi ba muskilan magana shi ba ta yi tuwa ne da kyau duk da yake malaman balaga da dama sai su ce nan fasaha ya fi shi a ba zancen fasaha bane nan ba fasaha ta zance yake nufi ba bakin shi bai hinduwa da magana fa arsilhu ma iya Allah ka tura annabi Haruna kenan yace tare da ni rid an yusaddiquni ko ba ka dan bane Imam Abu Ja'far da Imam Nafi sun karanta ridan yusaddiquni an gane ko an yi naql na harkatul hamza ila dal na fata an fahimci ni kenan rid an da garada'a ne ko eh rid an kenan kamar ya zama to mai karfafa ni ba sani ko mun fahimta ba yawwa yusaddiquni ma'ana mataimaki wanda zai taimaka mini dan ya ce ushdud bihi azri wa ashriku fi amri ko ba garan bari yawa yusaddiquni imam abin nan asim al-kufi da hamza al-kufi sun karanta yusaddiquni sun yi makafin bamma kenan sai zamanto kamar isti'nafi ne an gane ko alal isti'naf za a ɗauke shi kenan huwa fahuwa yusaddiquni ko kuma ka ɗauke shi sifa ce ta rid'an an gane ko tun da rid'an na kira ne jumla kuma in ta zo bayan abin da bayan na kira ta zan sifa an gane ko in kuma an yi ma na kira sifa to tana irin mantuwa hali kamar da sibawu ya ce akan wannan ko kuma hali ne min al-maf'ul wa huwa ad-damir fi arsilhu ko ba karan bane arsilhu ka tura shi kenan halu kaunihi rida an yusaddiqu yana gaskata ni sauran sun karanta yusaddiquni sun yi makafun banda banda hamza da asim sun karanta sun yi makafun sukuni kenan sai zama to jawabul amr ne fa arsilhu yusaddiquni jawabul amr an gane ko ko ko malamu usul fiqh suka ce a sharadi na an ka shahi in arsaltahu rid'an yusaddiquni ka tura shi kenan sai zaman to mai taimako na ya karfafa ni ya taimake ni ya gaskata ni indi akhafu an yukadzibun ina jin tsoron su karyata ni to Allah ya ce mishi zamu karfafa sana shuddu adudaka bi akhika zamu wato karfafa damcin ka shine adud ma'ana zamu karfafa ka da dan uwanka kidan wannan yana bukatar in kana da awa ka samu mai taimako shi sa annaba suke da sahabbai sai dai in baka samu kowa baka hankura Allah shi kawo maka su wa naj'alu lakum sultanan zamu sanya muku hujja fala yasluna ilaykuma ba za su kai gare ku ba an gane ko ko kuma fala yasluna ilaykuma bi ayatina ba za su kai gare ku ba kuna tare da ayoyin antum ma umarta ba akumul ghalibu wanda ku da wanda ya bi ku ku ne masu rinjayi kuma tabbata haka an kai Allah halakar da Fir'auna ko ba karan bane eh sun kaza su sun kai rinjayi to Allah ce to aya ta 37 akwai taujihi amma sai mun hada ta da waccan falan ma ja'ahum Musa lokacin da annabi Musa ya zo musu bi ayatina da ayoyin mubayyinatin bayyanannu qalu sun kace ma hada illa sihrun muftara wannan ba wani abu ne illa sihiri wanda aka kirkira wa ma sami'na bi hada ba mu taba ji da wannan ba da wannan fi aba'ina al-awwalina game da game da labarin wannan daga iyayenmu kenan cikin iyayenmu amma sunan daga iyayenmu waɗanda suke na gaba kenan wani abu na sabo wai hujjar su kenan at-taqlidu hijabul aql wa ƙara musa allah ce annabi musa ce rabbi ubangiji na ko ba karan bane yawwa idan muka duba imamu ibn kasir al-makki ya karanta ƙala musa ban sani ko mun fahimta ba ƙala musa annabi musa ya ce bai karanta da wa ƙala musa ba saboda haiwar in ana tattaunawa in an gada ma a kawo wawon in an gada ma a cire ta قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض هنغاري كو تو ربي أعلم وبنجي ناشيني ما في سن إمام نافع ده ابن كثير ده أبو عمرو ده أبو جعفر سنكرنتا ربي أعلم sun yi ma ya'un fata wannan bai canza ma'ana rabbi a'lamu Allah shine mafi sani bi man ja'a bil huda ko ubangiji na shine masani da wanda ya zo da shari'a min indihi daga wajen shi wa man takunu lahu aqibatu dar da wanda yake da wato gida mai karko an gane ko wa man takunu lahu aqibatu da ina fata an fahimce ni imam hamza al-kisai da kharaf sun karanta wa man yakunu lahu da wanda zai kasance mishi saboda ad-dar muannath ne lafzi qul in kanat lakum ad-darul akhiratu bai ce ad-darul akhir ba kenan yuzakkar wa yu'annas wanda zai zama tuwa yana da abin nan ad-dar gida ne al-aqiba makoma makoma gida wanda yake da makoma na amma da nufin makoma ta gari da yace wal aqibatu lil muttaqina ai haka kafirai suna da makoma amma yana nufin wal aqibatu al hasanatu lil muttaqin innahu la yuflihu adh-dhalimun azzalumai ba sa mi ba sa rabauta ko to can cikin suratu yusuf yace qala innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihu adh-dhalimun ko wa laqad hammat bihi wa ma biha nan ko wa qala fir'aun cikin kisa annabi musa wa qala fir'aun Allah yace fir'aun yace ya ayyuhal mar'u ya ku taron jama'ata ko al'ummata tunda manyan suna tare da yaran su ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abin bauta ba an gane ko wanda ba ni ba to kaga yayi kyau da yace bai san ko suna suna da ba da yake al'umma shi yake ba magana fa auqid li ya hamanu ala tini kiran fa auqid ka hasa min li gare ni ya hamanu ya kai hamanu ala tini akan mi akan tabo ko laka kaga wannan ya nuna cewa laka tun da ana yin gini da ita ma'ana in an dafa ta siminti ashe ba yau na an kasa ba dafa abubuwa izan abin nan tun da siminti kasa ce wadda an ka dafa faja'alli sarhan kai mini babban gini dogon gini la'alli attari'u ila ilahi Musa yace ina son in yi ittila'i in kai abin bauta annabi Musa ko ba ka dan bane yawwa imamu nafi an gani ko da kuma ibnu kasir da abu amr da ibnu amir da abu ja'far sun karanta la'alli attali'u wannan bai canza ma'ana la'alli attali'u ila ilahi Musa yace ina son in kai ga ubangijin annabi Musa wai kaji ubangijin annabi Musa abin bauta shi wa inni la adunnuhu min al-kadibin yace shi na zuwa annabi Musa makareci na an gane ko can kuma cikin suratu ghafir mi yace wa qala fir'aun aun ya haman ibnu li sarhan la'alli ablughu al-asbab ko asbab as-samawati yana nuna sama na wai gashi fa aqli ila ilahi Musa wa inni la adunnuhu kadiba kuma ganin ne yawwa duk da yake can da yace ya hamanu bi sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati an gane ko yace fa attali'a ila ilahi Musa ko ba karan bari yawwa fa attali'a ila ilahi Musa idan muka duba cikin qurra fa attali'a hafs ya karanta fa attali'a sauran kuma sun karanta fa attali'u sai ai hattara mun gane ko yawwa Allah ce wastakbara fir'auna yayi girman kai huwa shi wa junuduhu da rundunarsa fil ardi a bayan kasa bai gairil haqqi ba tare da haqqi ba dama in kai girman kai baka da wani haqqi ta akidi na wa dhannu annahum ilayna la yarjuuna sun yi zaton cewa ba za su dawo gare mu ba dan gane ko kenan la yarjuuna ilayna ilayna la yarjuuna ba gare mu kadai za su koma ba mun gane ko to annahum ilayna la yarjuuna ko ba za a dawo da su ba imamu nafi'a al-madani da imamu abu da imamu yaqub al-hadrami al-basri da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta la yarja'una ba za su dawo zuwa gare mu ba su ko sauran sun karanta yarja'una ba za a dawo da su zuwa gare mu ba tunda in an dawo da su ai za su dawo ko ba ka nan bane to ala ayyati hal Allah ce fa akhadnahu sai muka kama shi wa junudahu da rundunarsa fa nabadnahum fil yammi mun ka kada su a cikin teku fanzur kaifa kana aqibatul zalimin ka kalle da karkon azalumai kasance to nan nan da Allah ce fanabadnahum fil yammi sai ka dauko ayoyin da sun ka faɗi yadda abin ya faru kamar cikin suratul shu'ara da sauran wurare akwai al-ijmal a wannan wurin an gane ko yawwa to Fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi kenan shi ana bauta mishi bai sa akwai abin bauta in ba shi ba ko ba karan bane sannan kuma ya ce mi ya ce ana rabbukumul a'la kaga iddi'ayin uluhiyya daga baya kuma iddi'ayin rububiyya rabbukumul a'la shine ubangiji kenan shine al-khaliq al-malik al-mudabbir an gane ko kuma yace al-a'la wai ko da ma akwai wasu alloli shine ogan su kenan kaga ya ruwa shine ma Allah babba kenan ma yahi Allah kenan ta haka duk wani ta'addanci da za a yi a bayan ƙasa waɗansu sun riga ka yi shi Allah kai mu da tsari da haka dan wani mutum ya ce shi abin bauta ne yanzu ko ko sun bota ma wani ko da bai ce ba kaga waɗannan abubuwa an yi su Allah kai mu tsaki da haka in kana bin mutum ido ruhe in baka yi anniya ba kamar da malamai suke cewa sai ka bauta mishi tun da tun mutum na wasa da hankalin kai yana ce ma shi kaza na shi kaza na sai ka inda ya ce ma shi Allah na kuma ka yarda cewa kato Allah na mai dukawa shi tutu kai ka duka kai tutu kuma mutum ya duka shi tutu kuma ya ce ma Allah na zawo in ya kore shi ya dauki buta Allah rama da gudu shi ka shiga doshi kuma ya ce ma Allah na ka san da ya rera ma wani kuma ka yarda to ai ba shi yasa kare ba kenan shi yasa Allah ce fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin Allah kai mun tsari to ayar da akwai taujihil qira'at a cikin ta zuwa gaba aya ce ta 48 to amma ba za mu iya fahimta ta ba sai mun koma aya ta eh, abin nan aya ta 47 Allah ce walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim in ba dan musiba ta shafe su ba saboda abinda hannayensu sun ka aikata na an ce hannaye ana nufin gaba daya utliqal juz'u wa urida bihi kullu saboda hannu shine galibi abin da ake aiki da shi fa yaqulu su ce rabbana ya ubangiji laula arsalta ilayna rasulan Allah da dai da dai ka turo mini manzo- manzo ko fa nattabi'a ayatika ko sai mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minin mu kasance daga cikin mu'minai wannan aya akwai tamkatta a cikin qaha walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi ko laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza minkum fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minina ko ba karan bari sannan can walau anna ahlaknakum nan ko walau la an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim mun gane ko yawwa wannan yana daga cikin abin da shankiti yake cewa eh, rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ita ce hujjar da Allah ya zance wa eh, abin nan rusulan mubashirin wa mundirin da Allah ya kula linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul ko ba karan bane yawwa to ita ce hujjar da za su kawo da sauran ayoyi Allah ce to falan ma ja'ahum al-haqqu min indina lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu qalu sun kace laula utiya misla ma utiya Musa me yasa ba shi bane abin da aka ba wani Musa kaga walaula an tusibahum laula in fi'ili mudari'i yazo yana nuna abin bai faru ba kina ana nufin abin zai zo gaba amma laula arsalta ilaina rasulan da yake fi'ili madina sai ya zamanto mi sai ya zamanto abin ya riga ya wuce shi yasa in abin zuwa gaba ne to hattun ana motsar da kai ne in ko abin ya riga ya wuce to kina ana zargin ka akan sakacin da kai mun gane ko to sun ka ce me yasa ba ba shi irin abin da aka ba Mus- Musa ba Allah ce qalu sihrani tazahara sun ka ce sihiri bi ne sun ka bayyana kidan da annabi Musa da ba da annabi Haruna to imamu al-kufiyuna da Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf sun wato sun ka ce sihrani sihiri biyu sauran qurra sun karanta sahirani tazahara masu sihiri biyu sun ka bayyana to dama ai sihiri bai bayyana sai ga hannun mai bi mai sihiri in muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin eh, wannan aya sai sun ka ce kenan da an ka ce eh, sihrani da kuma wato eh, sahiran ko ba haka ba sun ka ce to qira'ata sihrani an kafa mata da hujja da siyaki an gane ko as-siyaqu al-lahiq inda Allah ce qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma ko attabi'uhu in kuntum sadiqin an gane ko huwa ahda minhuma wanda yafi su zama shari'a kaga ran kitaba an kace to fa minhuma a'idatun alal kitabaini alladaini qalu fihima sihrani kina ahda minhuma ku kawo mini abin da yafi su zama hujja kenan an gane ko to na ahda minhuma ko shi koma zuwa kitabaini ko baka nan bane ko ko ahda minhuma daga ayoyin da annabi Musa ya zo da su ko baka nan bane da al'asa da mi da aliyad to sannan kuma shi ko wancan qalu in hadani la sahirani ana iya taujihin shi da wannan da abin da zo cikin suratul taha in hadani la sahirani kaga ba su ce in hadani la sihirani ba duk da yake ba su kawo shi ba cikin littafin amma dai ana iya taujihin da shi ko ba haka nan ba yawwa domin yana da kyau a abin nan a yi taujihin ƙira'ata da abin da ya zo da abin da ya tabbata cikin alkur'ani tunda don suna taujihi ne bil qur'an dan qur'ani yune ce a alkur'anance to sai Allah ce mi qul fa'tu bi kitabin min indillah ku zo da littafi daga wajen Allah huwa ahda minhu ma wanda yafi zama shari'a daga gare su kenan kana iya cewa daga at-taura da kuma alkur'ani ko attabi'uhu ba attabi'uhu bane dan jawabul amri ne attabi'uhu zan bi shi in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya amma ina ƙarya ta su kai dama wanda bai son yabi gaskiya kullum sai shi ta zakkowa da waɗansu soki burusu mun gane ko yawwa tawo aya ta gaba wadda akwai tujihul qira'ata a cikinta ita ce aya ta abin nan 57 an gane ko Allah ce wa qalu kinan sun faɗa su mutanen makka in nattabi al-huda ma'aka in mun bi gaskiya tare da kai an gane ko in harfu shart ne nattabi ba shi ne fi'lu shart ba to ai ya kamata ya zama to shine da sukuni sai gashi da kasra an yi mishi kasra lil tiqa'i sakine ne in nattabi al-huda ma'aka in mun bi gaskiya tare da kai nutakhaffaf min ardina za a fiffige mu daga kasan mu ba za a yi ta kawo musu hari a ce sun zan yan ta'adda dama in kan bi gaskiya sai ka sha wahala daga farko amma ƙarshe Allah zai taimake ka aw Allah ce awalam numakkil lahum haraman amina bu mu mallaka musu ba mun ka tabbatar musu da harami amintacce an gane ko harami ne amintacce tun ma kafin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yujiba ilaihi an gane ko ya an ce yujiba akwai qira'a tujiba ilaihi imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yari da ruwais sun karanta mi ruwai sarawi na yaqub al-hadrami sun karanta tujiba ilaihi ana kawo mishi yujiba ilaihi ana kawo mishi samarat ayan itace saboda samarat na yazon jam'i ne mulhaq bi jam'i muannas salim jam'i ne samara an gane ko to an yi ta'anisin shi saboda mulhaq ne bi jam'i muannas salim an yi tazkirin shi li'annahu ta'anisun lafi ana kawo wasu ‘ya'yan itace kulli shi samaratu kulli shi'in ‘ya'yan itacen dukkan komai rizqan min ladunna arzikin daga mu walakin na aksarhum la ya'lamun sai dai mu yawan su ba sa wato ganewa to idan muka duba ashe wasu sun san gaskiya amma suna ganin in sun bi ta wahala za su sha sun manta da Allah shi ke bada ni shi ke bada taimako to nan wannan aya shantiti yake cewa wasu sun ce akwai amun makhsusun bil mushahada an gane ko bil hissi domin ana takhsisin nass bil hissi suna kafa hujja da aya tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha ko sun kace kinan iska ta zo tana hallaka komai da al'amarin ubangijinta amma bata hallaka sama ba da ƙasa sai ce sai sun kace to kenan bil mushahada amma sai shin kidi ce wannan bai misalin bai yi ba dan ya ce mi fa asbahu la yura illa masakinuhum kaga nan Allah ya nuna kenan bata halaka ƙasa da sama mutun da ya ce la yura illa masakinuhum yace ayar da tafi aka fa hujjar ita ce wannan aya tujiba ilaihi ko yujiba ilaihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna domin wanda ya kalli makka an ce ana kawo su duk ƴaƴan itace na duniya yace kuma wanda ya zo ya san da ba alhamdulillah kasewa yahdikum Allah bi sadaqatikum ba dukkan ƴaƴan itace na duniya ake kai musu ba sai zama to mukhsusun ne bil hissi da abin da ake gani kenan kun gane wannan da ke ko yawwa to aya ta gaba wadda za mu je a kanta ita ce aya ta wato 60 daidai ke nan inda Allah ce wa ma'utitun min shay'in duk abinda an ka baku na wani abu famata ulhayatid duniya na jin daɗin rayuwar duniya ne wa zinatuha da kawatta ko wa ma inda Allah amma abinda yake wajen Allah khairun shine mafi alkhairi wa abqa shine mafi wanzuwa ko afala taqilun shin ba ku hankalta abu amr ibn al-ala al-basri ya karanta afala yaqilun shin ba sa hankalta an gane ko kenan shi ya karanta biliya kenan ya zan bi uslubil ghaib su ko dan sun karanta bi tabi uslubi al-khitab haka ne ko yawwa to malaman da suke taujihi ilmul qira'at bil qur'an sun kace in an karanta afala yaqiluna bil ghaibi an gane ko ita ko qira'a afala taqilun bil khitab to ita qira'a bil khitabi an kafa mata hujja da siyaki saboda abin da ya zo mi gabaninta wa ma utitum ka gani utitum damirul khitab ne ana maganar su abinda an ka baku shi yasa an ka ce afala taqilu shin baku hankalta idan muka duba wannan aya cikin suratul shura akwai wata wadda take kama da ita sai dai can fa ma utitum min shay'in ni da fa'un ni nan ko wa ma utitum min shay'in nan fa mata'ul hayati hayati dunya wa zinatuha can kuma fa mata'ul hayati hayati dunya babu wa zinatuha wa ma inda Allah nan khairun wa abqa afala taqilun can kuma abin nan وما عند abin nan وما فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله abin nan cikin suratul ashura fama utitum min shay'in famata'ul hayatid dunya babu wazinatuha haka muka ce aiko a cikin suratu ashura sannan kuma وما عند الله خير abin nan وما عند الله خير wa abqa lillazina amanu ko ba haka ba wa ala rabbihim yatawakkalun sai wallazina yajtanibuna kaba'iral ism mun gane wannan ko yawwa to aya ta gaba da akwai tawjihul qira'at wanda yake da alaka da wato ma'ana shine cewa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa huwa Allah ko Allah shine wanda dan ya ce rabbuka yakhluqu ma yasha'u al-ubangijin ka shine yake halitta abin da ya so ko wa yakhtar sannan kuma Allah kuma yake zaben abin da ya so an gane ko to waggama wasu sun ce mausuliya ce wasu mun ce nafiya ce to ta kasance ta nafiya yafi ma kana lahumul khiyara ba su da zabi game da halitta ko ba haka ba da zabin Allah wasu sun ce ma mausuliya ce kenan wa rabbuka yakhluqu wa yakhtaru ma kana lahum an gane ku Allah ne yake wa yakhtaru kenan alladhi kana lahumul khiyara Allah yana zaban musu abin da yake da yake da alkhairi gare su to amma dai kadiba cikin alwaqf wal ibtida wa fi alquran wa atharuhu fi taqrir masail alaqida a safha 297 amma dai zance mafi inganci ma ta hizmantowa nafiya sai Allah ce to ma kana lahumul khiyara ba su suke da zabi ba subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbatar ma Allah kuma Allah ya dauka da abin da suke shirka da shi sai ce wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum ubangijinka ya san abin da zukatan suke boyewa wa ma yu'linu da abin da suke bayyanawa wa huwa Allah shine Allah an gane ko ko wahwa mun faɗi kirawoyin da suke karantawa wahwa shine Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta wanda cancanta abota mishi akan cancanta illa huwa sai shi lahul hamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata gare shi dukkan yabo abin da sun tabbata gare shi fil ula a duniya wal akhirati da lahira kidan fil hayatil ula wa fil akhira ko ko fil daril ula wa fil akhira a gidan duniya da gidan lahira walahul haq walahul hukm kun hukunci gare shi Allah yake wa ilaihi turja'una ga Allah za'a mai doku imamu yaqub ya karanta wa ilaihi tarja'una ga Allah za ku koma an yi taqdim ma haqqu ta'khir li fi dal hasr domin ba a ce tarja'una ilaihi an ka ce ilaihi gare shi kadai turja'una za a mayar da ku kun gane wannan ke ko yawwa to ya kamata ku fahimci wannan sannan can karshen surat akwai irin wannan da an ce nan da an ce wala hul hukmu can kuma wala tad'u ma allahi ilahan akhar la ilaha illa hu kullu shay'in halikun illa wajha sai an ce mi lahul hukmu ilayhi turja'un babu wawu to aya ta gaba wadda akwai tawjihul qira'at a cikin ta ita ce wato aya ta abin nan ta tamanin da biyu an gane ko ta tamanin da biyu a cikin suratu alkasus amma ba za mu iya fayyace bayanin ta ba sai mun dauko tun daga aya ta 76 kan gane ko kissa ta karuna don saboda mu samu fa'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna karuna kana min qaumi Musa shi karuna ya kasance daga mutanen annabi Musa kenan yana daga cikin bani Isra'ila mai kuɗi ne mai wadata fa baga alaihim sai yayi ta'addanci akan su wa atainahu min al-kunuzi Allah ce mun bashi ne daga taskokin arziki ma inna mafatihahu kina allazi inna mafatihahu wanda kamar makullansa ko kiluluwansa latanu bil usbati suna tashi ko sun yi nauyi ga matasa amma ana nufin latanu bihal usba kidan matasa ne suke tashi da su sai zama to al maqlubu kenan amma da fa'iliya kuma maf'uli nan ba qalbul makani ba irin na nahwu nan qalbu ne na al ma'ana cikin ilmi na mi na balaga kamar yadda anka ce fa amiyat alaihimul anba'u labarai suka makamci musu ai suka su suka makamci daga labarai latanu bil usbati matasa suna kilgon sun yi nauyi ga matasa ulul quwwati kuma ma'abuta karfi ba wai matasa kawai ba ma'abuta karfi ko sun ka ce mutum 40 na suke duka kiluruwan gidaje da shaguna na karuna nan da ya usba an ka ce ba a ce ba mutum 40 ba an gane ko yawwa iz qala lahu qaumuhu la tafrah lokacin da mutane sun ka ce mishi kakkai alfahari inna allaha la yuhibbul farihin allah baya son masu alfahari wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah ka nema game da abinda Allah ya baka gidan lahira ma'ana kuɗi ana neman lahira da su wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kakamance da rabonka da duniya ka amfana daidai yadda ya kamata wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata irin yadda Allah ya kyautata maka wala tabghi al-fasada fil ardi kakka nemi banna a bayan kasa da dukiyarka inna Allah la yuhibbu al-mufsidin Allah baya son mabannata qala yace inna ma utituhu an bani wannan dukiya ala ilmin indi akan ilmi daga waje na kenan wai yana da sanin dama aishi zai kuɗi ko ko mutum ya ce maka aishi yanzu saboda ya kuɗi saboda ya san manyan mutane na ko ko saboda dubara shi ko ko saboda kaza ne ko ya karanta tattalin arziki ko kaza wannan don hayaniya ce in Allah bai so ba ba za ka yi ba awalam ya alam Allah ya ce shin bai da masaniyar cewa anna Allah Allah kad ahlaka min qablihi Allah ya halakar gabanin shi min alquruni daga karnoni man huwa ashaddu minhu quwwatan wanda sun ka fi shi karfi wa aktsaru jama'an kuma sun ka fi shi tare dukiya ina wanda daga cewa karu ne kuwa kuɗi ba a taɓa mai kuɗi irin shi ba ga ashe Allah ce nan wa aksaru jama'a akwai wanda sun hishi tare dukiya eh wasu ma sun kace duk duwatsu an da muka gani sun kace duk zira da karu ta Allah Allah mai shi ta kuma duwatsu to ina to ina duwatsun da Allah halitta farkon duniya su kuma wala yusalu an dhunubihim almujrimun ba a tambaya daga laifukan su almujrimuna masu laifi in halaka ta zo musu ƙarya ta ƙari to in kuma kiyama ne Allah ya ce ba za a tambaye su ba a'a wani lokacin ba za a tambaye su ba wani lokacin za a tambaye su ko ba za a tambaye su ba tambaya ta neman sani don Allah ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'maluna kuma yace fa idan shaqqat as-sama'u fa kanat wardatan kadhihan fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan to na alafin ba za a tambaye su a farko ba lokacin da aka tada su domin suna tsaye amma lokacin hisabi za a tambaye su ko kuma a'a ba za a tambaye su ba tambaya ta neman sani don Allah zai tambaye su tambaya ta wato wulakantar da su فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين التي فخرج على قومه في زينته قارون يا فتى في زينته أتكن قوستا يا أنت في wato an ce kharaja fi ana nufin ya fito don ya nuna abu wana da fir'aunu fi qaumihi kaga dan kira ne cikin mutanen su qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wadanda suke son duniya sun kace ya laita lana kai can mu mithla ma utiya qarun da dai muna da irin abin da qarun yake da shi innahu la zu hazzin azim shi mai lalle qarun mai rabo ne mai girma wa qala alladhina utul ilma wadanda anka ba ilimi sun sun kace wailakum kai can ku nan ilimi da imani ake nufi sababullahi sakamakon Allah khairun shine mafi alkhairi ko shine alkhairi kenan liman amara ga wanda ya imani wa amila salihan ya aikata aiki na gari wala yulqaha illa as-sabiruna babu mai samun wannan dabi'a kuma sai masu hakuri can cikin fustilat wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin azim da mimun nan kuma da lamun ni Allah ce fa khasafna bihi sai mun ka sha muka wato kife da shi wa bidarihi al-arda da kuma gidan shi al-arda kasa fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah bai da wata jama'a wadda za ta taimake shi daga ubangiji wa ma kana minal muntasirin kuma bai kasance mai iya taimakon kansa ba Allah ce to wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi wadanda sun kai burin su samu wurin karuna bil amsi ba ana nufin amsi a can jiya ba a kwanakin baya kuma yana iya ɗaukar jiya amma an ce amsi ba a ka alifin lam ba jiya yake ɗauki yake nufi kawai waɗannan suna cewa ya ƙulu na Allah ce suna cewa wai ka annallah wanda a wai ka annallah litta'ajjub ce amma malamai sun yi magana kanta daban-daban babu lokacin da zamu tattauna kanta amma ka diba cikin abdurrul masul fi ulumil kitab al maknun da as-sabil al halabi da kuma al jadwal fi i'rab al qur'an al karim wa sarfi na abdurrahim mahmud safi da sauran littattafai zaka magana sun kai kusan guda magana biyar kan wai ka annallah wai ka annallah sun kace kamar dai Allah kai to Allah ya basutur rizqa Allah ba shine yake yalwata arziki ba liman yasha'u ga wanda ya so min ibadihi a cikin bayinsa wa yaqdir kuma Allah yake kuntatawa kuma karan bari mun gane ko wai ka annahu la yuflihul kafir laula amanna Allahu alaina sun kace in ba dan da Allah ya muna baiwa ba la khasafa bina da Allah ya kifi kasa da mu Hafs da Yaqub sun karanta la khasafa bina sauran kuma sun karanta la khusifa bina da an shafe kasa da mu kenan wannan qira'a ta bayyana fa'ilin la khasafa bina Allah ne zai kifi kasa da su wai ka annahu la yuflihul kafirun sun kace kai co kamar dai kafirai ashe ba sa rabauta an gane ko to kaga ashe sai sun ka gane talaucin da Allah ya musu ashe ni'ima ce sun ka ce laula an manna Allahu alaina in da Allah ya musu ni'ima bai bar su talakawa da ya basu dukiya halakar da su dan haka da mulki da kuɗi ba suna nuna bami suna nuna Allah yana son mutum sai kai ma Allah aiki da su a cikin Allah yana son ka mun gane wannan dake ko yawwa to abin da kamata mu gane a nan wa yaqdir a cikin wannan aya ta zo wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul ankabut an gane ko akwai Allahu ya fi sutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah sai ka gane an kabuti tana da lahu amma qasas ba ta da ni ba ta da lahu sannan cikin suratu saba an gane ko ita tana da guda biyu an gane ko akwai abin nan qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna akthara an-nasi la ya'lamuna kaga shi na farko na cikin suratu saba mai da lahu an gane ko sannan kuma na biyu qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah yadda zaka ganewa kaga qasas ta gabaci an kabut kuma karan bane sai ka dauke shi ɗaya da biyu na qasas bai da lahu na an kabut na biyu kenan na an kabut kamar shine na biyu yana da lahu ita ko suratul saba kul inna rabbi kul inna rabbi guda biyu ne na farko bai da lahu na biyu shi na da lahu an gane ko yawwa mun gane ko sannan mai lahu na an kabuti dama wa ya ƙadiru lah tun da shi na da lahu to bayan shi mi zai biyu inna allaha bi kulli shay'in alim shi ko na biyu na cikin suratu abin nan saba wa ya ƙadiru lah wa ma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifu sai ce mi wa huwa khairun raziqi mun gani ko yawwa to aya ta ƙarshe wadda za mu ɗauka da akwai tujihul qira'at ita ce aya ta abin nan arba'in da wato takwas kenan a cikin suratu alƙasas inda Allah ce wala tad'u ma Allah ilahan akhar kakka kira wani tare da Allah ma'anan nan kira na ibada ake nufi la ilaha illa hu ko babu abin bauta da gaskiya wanda cancanta abota mishi akan cancanta sai Allah kullu shay'in halikun illa wajha komi zai halaka illa wajhahu sai fuskar ubangiji na ana nufin Allah ba zai kare ba tunda nan utliqal juz'u wa urida bihi kullu amma wannan ba shi ke nuna a kore ma Allah sifa ba ta fuska an gane ko ita ce aqida ta salaf lahul hukm hukumci ga Allah yake kadai an gane ko can ko mun ce wa lahul hukmu ayat da ta gabata ko wa ilaihi turja'una ga Allah za ku koma wa ilaihi turja'una ga Allah za a maida ku imamu yaqub ya karanta wa ilaihi tarja'una ga Allah za ku koma yayi isnadin fi'ili zuwa ga wanda zai koma an gane ko kariba cin alqira'at wa asaruha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 400 da 17 zaka karin bayani yan uwa saboda lokaci ya mun halinsa dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mun tori dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh